wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ranar laraba wanda watan ramadan yana da kwana goma sha biyu alif ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya kuma yau goma sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci mai albarka na sabana bank da ke cikin birnin sokoto allah ya haɗa mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya muna cikin suratu alkahafi a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 69 ko yau insha Allah za mu tashi aya ta 70 bismillah ko kuma mun kai aya ta 70 ma ko za mu tashi ɗaya? to saba'in da ɗaya na
قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا to Allah madaukakin sarki ya ce fantalaka sai annabi Musa da Khadir suka tafi suka bar inda suke hatta idza rakiba fi safinati har sai da suka je bakin jirgi suka hau jirgin ruwa to mun ji a hadisi ana cikin tafiya a jirgin ruwan nan wasu abubuwa sun faru guda biyu abu na farko annabi Musa alaihi salam da Khadir sun hango wani tsuntsu ya sauka a jikin kan jirgin ruwan sannan kuma ya saka bakinsa ya cako ruwa sai khadir ya ce da annabi musa wa ma ilmi wa ma ilmuka fi ilmin lahi wato sai ce kaga abinda tsuntsun nan ya ce e a ganinka ya rage wani abu a cikin ruwan nan ya ce a ya ce to ilmi na a haɗa shi da ilminka gaba ɗaya aka haska shi a ilimin allah to bai kai abin da wannan tsuntsun ya ɗiba a cikin wannan ruwan ma'ana ba komai ba ne mubalaga ce ƙarshe wajen nuna cewa Allah ne kaɗai masani duk wanda ba Allah ba to abinda Allah ya bashi na ilimi da sani kaɗan ne a sannan sai abu na biyu kuma shine ana zaune sai annabi sai shi khadir ya tashi yana tashi kawai sai ya tafi jikin allo daga cikin allunan wannan jirgin ruwan ya ɗauki kurada ko gatari ya fara sassaƙa jirgin nan yana fasa shi tunda shi jirgi ana yin sa ne da allo da alluna saboda ba zai yi a ce katako guda ɗaya an fafe shi da nauyinsa haka an yi jirgi ba dole sai dai a yi alluna sai a dinga hahaɗa su da mahaɗi shine shine kamar kusan kenan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa hamalnahu ala zati alwahin wa وحملناه على ذات ألواح ودسر zatu alwahin din shine jirgin wannan jirgin ruwan wanda annabi annabi hudu annabi nuhu alaihi salam ya sassaka kuma ya tafi da mutanansa to fantalqa ta idza rakiba fi safinati kharaqaha kawai sai ya fara dukan wannan jirgin har sai da jirgin ya fashe kala sai ce a kharaqtaha ka kasa ka kashe ka ka ka fasa wannan jirgin litogorika ahalaha domin ka kashe mutanen ciki abinda ya faru kenan so kake ka halakar da mutanen cikin wannan jirgin me yasa kai haka ni ban saba ganin wannan ba kuma wannan ya saba wa abinda na sani a shari'a laqad ji'ta shay'an nukura laqad ji'ta shay'an imra haƙiƙa ka zo da wani abu babba mai tsoratarwa wannan a kharaqta ha litughrika ahliha wannan ita ce kira'ar jumhur sannan hamza da khalaf da kisa'i hamza da kisa'i da khalaf sun karanta li yaghraqa ahluha kaga yanzu fassa jirgin nan da kai mutanen ciki fa za su zo su fa za su fa nitse a cikin ruwan nan za su fada cikin ruwan nan su nitse laqad ji'ta shay'an imra hakika ka zo da wani abu imran babba mai tsoratarwa idan abu ya girmama akan ce amira amira shaiku bi ma'ana kabura wa azuma kamar yadda yake cikin sayul bukhari hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara yadda a gare shi wanda ya ji daga abu sufyan ibn harb lokacin da aka gurfanar da su a fadar herakl bayan an yi sulhun hudaybiya quraisha suka ce to tunda dama manzon muhammad ya tare mana hanya sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana tasgaro a harkar kasuwancin mu bari yanzu tun da an yarjejeniyar tsagaita wuta tsawon shekara goma bari mu fara an koma kasuwanci abu sufyan sai ya kwashi ayari suka tafi kasar sham sai suka yi katari a daidai lokacin sarki ya yi mafarki kuma an fassara masa cewa annabin annabin da allah ya aiko a cikin al'ummar da suke yin kaciya ya bayyana kuma shine zai sanadiyar mulkinsa to sai sa a tara boda duk wanda ya zo a caje shi a ga in akwai a kaciya a jikinsa to a kamo shi sai aka yi sa'a a lokacin checkpoint ya ritsa da su abu sufiyan sai aka kamo su ana kamo su sai abu sufiyan sai aka kai su gaban herakal to baya jin larabci su ko ba sa jin siryaniyanci sai ya tambaye su ya ce daga ina kuke sai mai tafinta ya gaya musu kace mu daga larabawa ne an aiko muku annabi ne a cikin ku suka ce eh kwarai da gaske an aiko mana a cikin ku waye ya fi kusanci da annabin ta fuskar nasaba Abu Sufyan yace ni ne dan duk ciki na fi kowa kusanci da nasabar Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi dan Bani Umayya ne ta hanyar Abdu Shams a shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama duka dai sun hada kan Qusay ibn Kilab shi kuma Muhammad ibn Abdullahi ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب to shi ya zo daga abdu manaf ibn qusay shi kuma daga abdu shams ibn qusay kaga gidansu ɗaya kenan ta sama to sai ce to ya sa ni a gaba su kuma ya sa su a bayana shi kuma yana kallo na sai ce to zan sa masa tambayoyi in masa idan ya amsa mun in yayi ƙarya ƙaryata shi suka ce to yace kaifa kana nasabu fiku ya nasabarsa take ce huwa fi nazu nasab ce ai manzo Allah mutum ne mai nasaba a cikin mu ai nasabun shari sai ya ce wa hal min abaihi man malaka ko min malakin min malikin an taba samun sarki a cikin zuriyar sai ya ce a shin akwai wani wanda ya taba da'awar annabtan kafin shi ya ce a ba wanda ya taba yi mu a garinmu ba a taba samu ba suwaye suka yi imani da shi a ashraful qaumi tabauhu am du'afa'u yace ban du'afa'u talakawa ne mafiya ayaziduna am yaqillu ko yaudara yace to anan ne naga da ya kamata in shigar da wani abu dai sai kuma na ji tsoron ka in faɗi abin da ba haka bane waɗannan abokan na wasu taɓa rubutawa a duniya sun taɓa jin nayi ƙarya sai na kasa amma dai sai na ce to bai taɓa ba amma dai yanzu mun yi yarjejeniya da shi ta tsagaita wuta shekara goma ba mu san me zai yi ba ma nadiri ma huwa fa'il to yana ƙarya a magana yau da kullum ce a baya da me yake umarta ku ce yana umartar mu da nagarta da tsaye da sallah da sada zumunci da kaza da kaza da kaza da kaza sai ce to na yi muku tambaya na ce maka yaya nasabarsa a cikin ku kace huwa fikum zu nasab wa kadhalika al anbiya tub'athu fi nasabi qawmi haka da annaba ake aiko su a cikin nasaba mai girma na tambaye ka nace a cikin dangin su akwai wanda ya taba da'awar annabta kace min a a da da ka ce ida sai in ce to yana so yayi koyi ne da wani da ya taba yi a dangin su ko yana so ya dawo da mulkin gidansu ne na tambaye ka nace a cikin garin ku akwai wanda ya taba da'awar annabta kace a a da ka ce eh to da sai in ce yana so ya kwaikwayi wani ne na tambaye ka na ce suwa suke bin sa talakawa ne ko masu kuɗi ka ce talakawa kuma dama su ne suke fara bin annabawa na tambaye ka na ce karuwa suke yi ko kuma raguwa suke yi ka ce min karuwa suke yi wa haka za amrul imani hatta yatim haka imani yake karuwa yake a hankali a hankali har sai ya cika na tambaye ka nake cewa shin akwai wanda ya taɓa fita daga addinin ya fusata ka ce min a'a yake waka zalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhu alqulub haka dama imani yake idan bashashar imani ta cakudu da zuciya na kuma tambaye ka nace yana yin ƙarya a maganar ku ta yau da kullun ka ce min a'a to ya zai ya kyala ƙarya a maganganun yau da kullun kuma yau Allah ƙarya kai ka san ba zai yi ba na tambaye ka cewa kun yaƙe shi ka ce min eh na ce kaifa kanatil harbu bainakum ka ce al harbu bainan nas rijalun yanalu minna wa nanalu minhu yace wa kadhalika al anbiya tuftala wa takunu lahum al aqiba amma annabawa haka suke akan jarrabe su amma karshe su suke yin nasara na tambaye ka me yake umartar ku da shi kace yana umartar ku da nagarta kuma kace yana umartar ku da ku tsaye da sallah ku sada zumunci ku bautawa Allah shi kadai yace to wallahi in dai abin da ka faɗa din haka ne yushaku an yata'a mawtina qadamayya hatai saura kiris lokaci ya kusa da zai sai ya mulkinsa sai ya taka har inda diddige na yake ana walau kuntu a'lamu anni akhlisu ilayhi latajashamtu liqa'a kuma da na san cewa in na fita yanzu zan iya zuwa inda yake to da duk yadda zan yi sai na je na same shi wala ghasaltu an qadamai da sai na wanke kafafuwansa saboda albarkarsa yace sannan sifa amara bi rasuli rasuli bi rasuli rasuli sama ko bi kitabi rasulullah sawa a daidai lokacin mu manzo sama ya aika da wasiƙa akai wa hirqal ya aika da dihiyat ibn khalifa al-kalbi sai kawai dihi yasa aka bude wasiƙar aka karanta sai gashi min muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hirqal azimir rum assalamu ala man ittaba al-huda amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإلا فإنما عليك اسم العريسيين إلى آخر الرسالة يفعل مازال سمع سنير وتع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة زوار قرشان آية to kawai sai in ji abu sufiyan ce sai kawai wato sai fadar ta ɗauki hargowa aka dinga cece ku ce ana ta hayaniya su kuma ba su san me ake cewa ba fa umira bina fa ukhrijna kawai sai aka ce a kwashi mutanen na afta da su kawai muri aka ɗebo ba aka watso mu waje to mahallin shahid din da yasa raka muku wannan Abu Sufyan saboda ganin al'amarin manzo Allah sai ce laqad amira amru ibn abi kafsha laqad amira laqad madha amira amru ibn abi kafsha abu kafsha din shine mijin halimatu sa'diyya to balarabe in ya so ya maka tijara ba zai danganta ka da mahaifinka ba sai ya danganta ka da mijin mata da ta shayar da kai wai ya kaskantar da kai kenan to wai shi irin ba ma za a ce ibnu abdullah ba za ka ce laqad amira amr ibn abi kafsha lalle dan gidan abu kafsha al'amarin sa ya girmama ya zan abun ban tsoro kaga laqad amira bi ma'ana azuma ke to ash-shay'ul imru shine ash-shay'ul fadhi'ul azim abin da yake mai tsoratarwa da wannan ne ma suka ce a faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul isra da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wai za a radna an nuhuli ka faryatar hasbuk Allah ce idan muka tasamma idan muka nufi halakar da alƙarya to amarna muturbiya ma ma'ana amarna sai suka ce ai daga amira ne ya amaru ko amara wato ya girmama al'amarin muturbiya masu kudin ciki sai su kasura su girmama al'amarinsu ya zama al'amari ne mai ban tsoro saboda yawan kudin da suke da shi to kuma yawanci idan mutum ya kai irin wannan yanayin fa fasa kufiya sai su yi fasikanci suka ce kaga haka ma ya fi sauki ba sai ka shiga cikin hayaniyar cewa a barna mutara fiha fa fasa kufiya sai mu umarci masu kuɗin ta su yi fasikanci to inna Allah la ya'muru bil fasha wasu kuma suka ce a'a amarna mutara fiha ai amarna mutara fiha ai a'tainahum al imarata sai mu bai da su su zama sune sune masu fada aji sune masu iko fa fasa kufiya sai su yi fasikanci a ciki to anan laqad ji'ta shay'an imra haqiqa ka zo da wani al'amari babba dan haka lafazin amira ya zo ne a babin fariha maksur al-ayn fi al-madi maftuh al-ayn fi al-mudari amira ya amaru kaman fariha ya farahu laqad ji'ta shay'an imra lalle ka zo da wani al'amari mai ban tsoro na'am qala sai ya ce alam aqul dama ba na faɗa ba innaka lan tastati'a sabaran kai ba za ka iya juriya ba ma'i in za ka yi tafiya da ni sai da na yi maka wannan kashe na'am فانطلقوا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا to kafin nan kala annabi Musa sai ce la tu'akhidni bima nasit karka karka kama ni da laifin man abinda na manta ai bi nisyani wala turhiqni min amri usran sannan kuma kada ka matsanta mu usran ka tsananta min min amri a cikin lamarina kada ka takura min ka ka sa ni abinda bazan iya ba domin mantuwa wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam don yayi ko ba za a zarge shi a kai ba wai warware alƙawari ne ba to fan talaqa sai suka ci gaba da tafiya hatta idza laqiya gulaman har sai da suka gamu da wani yaro karami qala sai annabi Musa ya ce a sai Allah subhanahu wataala ya faqatalahu kawai sai Khadir ya tashi ya kama yaron nan sai ya kashe shi wannan a kamar yadda ya zo a cikin hadisi wancan kissar shine falamma kharaja min al-bahri marrubi gulamin yal'abu ma as-subyan kawai sai suka ga yaro yana wasa tare da yara abokansa fa akhadha al-khadru bi ra'sihi fa qala'ahu bi yadihi hakaza kawai sai ya rotsa masa kan nasa to wannan abin da yake ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama yake cewa kamar yadda yazo a wata ruwaya cewa wajada ghilmanan yal'abuna fa akhadha gulaman kafiran zarifan sai ga wani yaro kafiri kyakkyawa to wannan kafiran din Allah ya sanar da shi ne cewa yaron nan in ya taso kafiri ne wa illa ai yaro babu alƙalami a kansa sai ya balaga zarifan yaro kyakkyawa zashawa kamar yadda kuke cewa anan sassauta in ka ganshi zai birge ka to kawai annabi Musa da ya tashi fa adja'ahu thumma dhabahu bisikin Khadir kawai sai ya kwantar da yaron nan ya sa wuka ya yanke shi gaba daya yanka shi Ibn Hajar yake cewa arwaya Sufyan fa akhadha al-Khadir bi ra'si fa ihtala'ahu bi yadi wa fi riwayatin fi al-babi alladhi yalihi fa qata'ahu sai ya gididdiba yaron ya yayyanka shi sai Ibn Hajar ce za a tattara tsakanin waɗannan ruwayoyin kan cewa ya rotsa masa kai sannan ya yanka shi sannan kuma ya zo ya yayyanka shi wasu kuma suka ce a'a dutse ya ɗauka kamar yadda ya zo a ruwayar ibn jarir sai ya rotsa wa yaron dutse a kansa sai ya kashe yaron faƙatalan to ba abu mai sauƙi ne a yi kisa a gabanka ba shi yasa duk mutumin da aka yi kisa a gabansa bai taba ganin kisa ba to ya kamata a kai shi asibitin mahaukata don a duba kwakwalwarsa saboda zai iya zama traumatized zai samu trauma zai samu saduma saboda asali zuciyar dan adam ba a yi ta don ta yi tahammulin abin tsoro irin wannan ba shi yasa ko jami'an tsaro ba haka kawai ran da aka dau jami'in tsaro ake ba shi makami ba sai an tafi an yi training sai an a'auna shi kuma an yi training din kwakwalwarsa kuma psychologically ana ɗaukarsa a hankali a hankali har ya kai yadda zai iya kashe masu laifi haffa mai laifi shi yasa lokacin da mujahidai suke fita jihadi kaga sun yi kundin bala sun kashe kafiri mushrikin da ya hana a yi addini kuma ya hana a zauna lafiya to wannan sun sayar da rayuwarsu ne da imaninsu zuwa ga Allah suna rayuwa ne a wani spiritual manner wanda Allah ne kaɗai yake sa musu irin wannan suke wannan tahammulin kuma kaga lafiyar su lau in banda mujahidu na bawa inda suke shi yasa a ko shirin wani shiri da gwamnatin tarayya ta Najeriya ta kirkiro daga baya da na san kaman daga correctional services ya fara a yanda nake tunani daga baya dai na ga sojoji sun sun karbe shirin sunansa operation safe corridor bayan lokacin da aka fara samun saukin matsalolin boko haram to akwai mutanen da still ba a iya convicted ɗinsu a kotu ba irin ba a samu cikakkun hujjoji da za su nuna cewa abin nan ba ne sun yi laifi saboda tsarin shari'a kun sani dai ba tsarin shari'a ba haka nan abin da kake so ne za ka tabbatar da shi ba sai kana da hujja wasu kuma tabbas da gaske ne su 'yan ta'adda ne suka kama su suka yi garkuwa da su aka je aka yaƙi 'yan ta'addan a wajen yaƙa 'yan ta'addan aka haɗo dubu da aka samu a gurin su ma suna ciki kuma ƙarshe ta bayyana cewa tabbas su ma ana tsare da su ne a latilas wasu likitoci ne wasu kuma malamai ne wasu kuma haka ne to sai aka ga to waɗannan ya kamata a da su cikin al'umma su ci gaba da rayuwa to ba zai yi a haka ba tunda an yi kisa a gaban su wani ma an tafi da shi an ɗana bom wanda duk aka yi kisa a gabansa kuma ya ci gaba da rayuwa to fa yana da wani radical abin nan akwai wani wani tsatsauran ra'ayi zamu ce da Hausa kenan ya dai zama ba normal mutum to da haka dole sai a yi radicalizing din su shi ne suka fito da wani shiri radicalization rehabilitation and reintegration to duk wanda aka yi kisa a gabansa ko da ba annabi bane ba in ya ga kisan nan sai ya ji ba daɗi duk mutane sun gani annan musa kuma ya ga ba zai iya shiru ba saboda da kun ga ai caya laqad ita shay'an imra ko to amma nan caya aqatalta nafsan zakiyatan yanzu haka nan zaka zo ka kashe rai tsabtatacciya bi ghairi nafsin ba tare da tayi laifin kisan kai ba laqad ita shay'an nukura hakika ka zo da abin da yake wannan abin kyama ne can kaga ya dan yi masa mujamala ya ce shay'an imra to anan kawai ya fito ya bude masa aiki ya ce laqad ita shay'an nukura lalle ka zo da wani abu abin kyama ba zai yiwu ba atalta nafsan zakiyatan a kira'ar a jumhur kenan sannan nafi'ul madani da ibnu kathir da abu amr al-basri da abu ja'far da kuma ruwais an yaqub alhazarami suna karantawa a ƙatalta nafsan zakiyatan da zakiyatan da zakiyatan ɗin duk ma'anar su daya laqad ji'ta shay'an nukura lalle ka zo da abin kiyama na'am qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra to kafin mu zo daidai nan a لقد جئت شيئا نكرا ابن عطية أتكن المحرر الوجيز yace daidai nun guda dinnan ta nukura shine idan ka kirga harfan qur'ani to kai rabi kenan kana zuwa daidai nan to hakika kai rabin qur'ani laqad ji'ta shay'an nukura hakika ka zo da abin da yake abin kyama to nan ne daidai rabin alqur'ani amma wani abin da shi ibnu atiya al'andalusi Allah ji kansa da rama ya faɗa ra'ayi ne daga cikin ra'ayyuka amma jumhur sun tafi akan ci a hadai cikin suratul kafin ne amma tun a aya ta goma sha tara da muka wuce ta daidai kuma mun yi bayani da muka zo fal yanzu ayyuha azka ta'aman falyatikum bi rizqin minhu wal yatalattaf to sai suka ce a'a daidai faɗin Allah subhanahu wataala falyatalattaf to wannan shine rabin alqur'ani kuma wannan magana ta jumhur kamar ita ce ta ƙala sai annabi sai khadir ya ce alam aqul laka dama ba sai da na gaya maka ba wannan laka ɗin lamu tabligh ce ita ce wacce take shiga cikin suna ko kuma damiri na second person kenan wanda yake sauraron ka al-mukhatab kenan aw fi ma ma'anahu kamar ka ce qultu lahu azintu lahu ufassartu lahu to sai ya ce masa alam aqullaka abinda isa saboda ya magana ce sananniya shi yasa ya addressin dinta da laka ala alam aqullaka innaka lan tastati'a ma'iya sabara kuma laka din nan kamar akwai alamar inkari a cikin ta sai fa da na facce da maka kuma ka iya da cewa ba za ka iya hakuran tafiya da ni ba na'am sai annabi Musa ya ce qala in sa'altuka an shay'in ba'da بلغت من لدني
قال sai ce ai to in sa'altuka an shay'in to ga ka'ida idan na ƙara tambaye ka wani abu ba'daha bayan wannan ta taɓurzar da muka yi da kai a karo biyu to na yadda falatu sahibni karka tafi da ni na yadda karka tafi da ni kad balagta hakika ka kai matuƙa uzuran wajen bani hanzari min ladunni a wajena don haka duk abin da ya kamata ka yi ka yi kuma nima ba zan zarge ka ba saboda haka mu tafi mu ci gaba da tafiya akan haka kai daga ji ka sa annabi Musa baya karɓar reni kuma kai daga ji ka sa annabi Musa ba mutum ne da zai karɓi kaskanci ba shi yasa ake cewa yana da ruh iyadiya ya ka Allah ya hada ka da mutumin da yake da ruh iyadiya to galibi a ɗabi'arsa psychologically a irin a fahimin nafsiyat akwai wani ilimi da ake cewa fahimin nafsiyat wa anmatin nas ka gane psychology na mutane da kuma yanayin mood ɗinsu don ka san yanayin yadda za ka yi mu'amalar su an karkasa mutane zuwa kaso hudu a ciki a kuma wani fannin an karkasa su zuwa kaza da kaza to akwai wanda yake da ruh iyadiya wanda in dai kana so ku zauna lafiya da shi to duk inda za a yi ka shugabantar da shi kuma zai iya shugabantuwa ko kuma in yayi tasarrufi irin na shugabanni da jagorori to ka kyale shi in ka kula duk maganganun annabi Musa haka suke za ka ga annabi musa baya magana irin ta mutane gama gari magana yake ta musamman kaga anan wannan abu da annabi musa ya yi tawalu ya kankan da kai amma da yake abu ya fito a zahiri ya saba wa shari'a to annabi musa annabi musa fa ya saba aiki na annabawa cewa in ya ga ba daidai ba ba zai iya hakuri ba kuma ya yarda zai iya murahana da dukkan wani interest ɗinsa ya jingine shi akan kada a saba wa addini to shi yasa ce qad balaghta min ladunni udhran haqiqa ka kai matuƙa wajen bani hanzari na'am
فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا fantalaka sai suka ci gaba da tafiya hatta idza ataya ahla qaryatin har sai da suka zo wa ahla qaryatin mutanen wani gari fa wajada fa abaw an yudayyib istat'ama ahlaha sai suka nemi mutanen garin akan su ba su abinci irin wanda ake bawa baki idan bako ya zo yana da haƙƙin a sauke shi kwana uku wanda rashin saukarsa ba tare da wata maslaha ta shari'a ba to Allah zai iya kama su akan sun hana masa haƙƙinsa na bako wannan yana ɗaya daga cikin haƙoƙin ɗan adam akan ‘yan uwansa ‘yan adam kuma idan bako ya zo to wanda duk ya tari ya gabu da shi shi zai karɓi bakuncinsa in ya rasa to ya tafi wurin uban ƙasa ko mai gari shi kuma wajibi ne ya karɓe shi ko ya tafi wurin liman kai kuma liman zai kasa yadda za ka yi ko ya je wajen shugaban ƙungiya ko shugaban mai san malamai lallai a nemi da yadda za a yi a sauke shi to amma idan akwai wata maslaha wacce shari'a za ta iya la'akari da ita kamar in ana cikin tashin tashina da yanayi na tsaro da hali na ɗarɗar to fa a nan gudun kwatar kai ake yi ko kuma ya zama babu abin da za a iya saukarsa da shi to sai a gaya masa magana mai daɗi kuma ya halatta idan ba a baka ba ka nema da haka a cikin wannan ayar akwai dalili ƙarara akan cewa idan ka zo inda kake da haƙƙi to za ka iya neman haƙƙin wannan baya cikin roƙon da shari'a ta haramta kamar misali ɗa zai roƙi ubansa ya bashi kuɗi na gudanar da rayuwarsa kuɗin makaranta kuɗin sutura kuɗin abinci muddin bai kai munzalin da uban ya ɗora shi akan abin da ba sai ya roƙe shi ba haka zalika idan iyaye suka rasa za su iya roƙon 'ya'yansu wannan baya cikin roƙon da shari'a ta hana haka zalika mata idan ta ga an yi jinkiri ba a bata kudin nafaka ba za ta iya tambaya cewa da Allah a taimaka a bani kudin nafaka haka zalika ƴan uwa asaba asabatul rajul ƴan uwan mutum da bangaren mahaifinsa idan suka rasa ya zama kuma sun bi dukkan hanyar da ya kamata su bi wajen samu su samu ba idan suka zo wurin waɗanda suke da gado idan ta kama to suka tambaya wannan tambayar ba ta cikin roƙon da shari'a ta haramta haka zalika idan mutum ya yi aiki na kwadago lokacin biyan sai ba a biya shi ba ya halatta izo iroka a biya shi inna da sahibul haqqi maqalan sannan kuma sai mutane uku a cikin hadisin a wannan a wannan ibnu a, menene ya sunan hadisin waye ne sai manzala sama ke cewa la tahillu almas'alata la tahillu almas'alatu illa li salasin mutum uku ya halatta su roko mutumin da yake harka ta da'awa ko harka ta al'umma sai ya zama maslahar harkar dole sai an ba da wani abu na kuɗi kawai misali wa'azi ne aka tafi na wanda ba musulmai ba suka to wa musulunta ba sai an gina mana rijiya ko sai an gina mana kaza to ya halatta ku tashi ku je ku roƙa a wajen masu hali ku ce a taimaki addinin Allah muna so za mu yi kaza wannan shikenan babu laifi da kun samu kuma shikenan haka zalika kuma sai mutumin da yake ya talauce an tabbatar da bashi da komai sannan za a iya samun mutum biyu a cikin danginsa masu hankali su shaida cewa lalle wani bashi da komai bashi da katafis ba yadda ya iya to shi ma wannan ya halatta ya roƙa misali ya san ana fidda zakka to zai iya zuwa ce to da Allah alaji in an tashi ina roƙo a sa da ni a cikin zakka amma haka zikan baka cikin irin wayannan mutanen haramun ne ka zo ka ce wai a baka zakka ka kaskantar da kanka ka wulakantar da kanka sai mutum na uku kuma shine wanda ya shiga jarabawa kamar aka dora masa wasu kudade da dole sai ya biya sawa'un misali mutane ne suka hada mai kudi aka kudin suka salwanta ko aka yi gobara ko barayi suka tare shi ko aka kama wani nasa yarsa yadda zai ya fanso shi ko wani abu mai kama da haka to wannan ya halatta izo wajen waɗanda ya san suna da hali amma haka kawai saboda kana ɗalibi na ina malaminka ka zo ka dame ni da bara da roƙo in ce maka ka yi haƙuri in gaya maka kalma mai daɗi kai ta kalamince na har sai ka matsanta min na baka wataƙila kuma kana da abin da za ka ci da iyalanka a'a so kake ka ƙara a jiki wallahi wannan haramun ne kuma ni in dan bid'a yayi dama ya saba aikata bid'a abin takeici shine waka ga mutum ahlus sunna ne yana takamar cewa shi dan izala ne wani ma yana takamar cewa shi jagora ne a cikin jagororin izala amma kaga ana makalkale wa mutanen da an san kudin al'umma ne a hannunsu suke yin aiki wa al'umma amma yanzu yau a ce kai ne shugaba na kungiya ko kana rike da wani bangare na kungiya a sanya wasu kudade a hannunka wani haka zikau wai dan saboda yana so ya tafi wa'azi sai ya zo wajen ka to fa da Allah ne nake so nake ka dau nauyi na kuma wataƙila kai ne in ka je wa'azin za ka yi masa karatu wannan rashin ta ido ma yayi yawa kuma wallahi ɗan izalar da ba su yi haka ba ai ƙala rawi ya faɗa yake cewa ɗan izala da zai sayar da rigarsa ya hau mota ya tafi wa'azi in ka matsa kana so ka ji wa'azin in ba haka ba ka yi haƙuri a je a jiyo maka ka tambayi waɗanda suka ji amma ya fi ƙarfin ka je wajen wa'azi ka zo ka samu wani kana rarrage fiye da Allah a ɗan taimaka min ɗan kuɗin mota kuma yanzu haka ƙarya ne so yake ya ƙara akan abin da yake da shi roƙo haramun ne kamar yadda zina haramun ce ƙarya haramun ce roƙo maula haramun ne in ba da sharaɗi na addini da muka faɗa ba sauraka dan Allah jama'a a daina maula a rabu da maula ba kyau wanda ka bari duk mutanen duniyan nan su fahimci cewa kana da izza wanda idan addini za a yi wa aikin wannan kan abin da ƙungiyoyinmu suke na addini su kira su zaunar da mutane su yi musu bayani don su bayar kuma a yi a rubuta rahoto a kai musu wannan daidai ne balma akwai inda wajibi ne sai an yi haka amma dai roƙo a ɗaiɗaikunmu ka tafi wurin ɗan siyasa kana cewa a taimaka maka mota ce kake so ka ƙara a taimaka maka aurar da 'ya'yanka kake so ka yi a taimaka maka kaza wannan haramun ne sai dai in haƙƙi ne da kai in haƙƙi ne wannan karɓa haƙƙi ba laifi ba ne to uwa uba kuma a ce yau mutum malami ne malami ne zai su sa rigar malinta amma kuma a dinga ganin sa wurin roƙo wannan ya wulaƙantar da malinta walau anna ahlal ilmi sanu husanahu ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماء حتى تجهم da masu ilimi sun kiyaye darajar ilimi wallahi da ilimin ya isa ya tsare musu mutuncinsu da sun girmama ilimin a cikin zuciyarsu da an girmama ilimin da sai kaga ana biyo su ana hada su da Allah su taimaka su karba wallahi da za su yi haka da sai sun zaɓi wanda za su karba da wanda za su bari amma idan ya zanto kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ko malami ko mai da'awa kai ne kake kwankwasa kofa ka je ka karɓa ko an ce a alajuwa na shi ma yana bayarwa to wani sai tashi ya wanke kafarsa ya tafi ba zai ce a bani ba amma dai zai yi abin da shi kansa ya san wannan abin ya tanazzalu manzilata su'al ai wallahi ka san yadda al'amuran suke kuma mu dama da harkar da awa muke wata ran ma abin da zaka bar wa iyalin kaza duk ya gama abin da jurjani yake cewa idza qila hadha manhalun qultu qad ara walakin nafs al-hurr tahtamilu zama da za a ce min ga ruwa nan in an je ana samu a shasin cai na gan shi amma ka san zuciyar ɗa tana iya ɗaukar kishirwa amma ba za ta ɗau wulakanci imam shafi ya ce da za a taru a ce gidan wani ana rabon kuɗi ya ce wallahi ba zan je ba imtiri lu'lu'an sama'u sarandib wa fi dhi'abaru tukururu tibra ana in ishtu lastu u'damu u'damu khubzan wa idha mittu lastu u'damu qabara himmati himmatul muluki wa nafsi nafsu hurrin tara al madallata kufra ana ma in qani'tu bil 'ayshi yawman falimadha azuru zaidan wa amra akwai malamin da ya bani labari cikin masu da'awa ba sai na faɗi sunan shi ya ce wallahi nan wani ɗan siyasa ne zai raba wa mutane naira dubu ɗari biyar biyar wannan bisanadin muttasil da isnadi muttasili wa huwa sika haddasani wannan ya ce dubu ɗari biyar biyar ce amma an yaɗa a duniyar gari kowa ya ji cewa honorable wane excellency yana raba dubu ɗari biyar biyar ga malamai masu sifa kaza saboda tsabagen rashin kana'a irin tamu shi wannan bawan Allah aka kama sai ce a'a da Allah ayi hakuri baya da bashi da bukata da har na dan ji damuwa a tsarai na nace masa to ya aka yi zaka ce baka bukata bayan an ba kowa ce to ai baka sani ba da mutane suka karba to liman aka kawo a masallaci to ladan sai ya taho ko mutum masallaci sai su taho kaza da kaza ana shi aka ba wasu ana su aka ba karshe sai aka hau harbuwa da rikici shi ko har ƴan uwa wani sai ce da Allah turar dubu hamsin wani ya ce da Allah turo min kaza duka shi sai Allah ya taimake shi duniya sai ta san cewa shi bai karba ba to da Allah ya tashi sai ya musanya masa ta wata hanya duk da cewa ba wajibi ne a baka ka karba ba amma in ka hango maslahar shine ka tsara kimar ka ka tsara kimar abin da kake yi to wallahi ka tsara kimar taka da mutuncin ka kakku bari lokacin kamfen kuna tafiya kuna a ba mu a taimaka mana mu ma zami kamfen ku fa za ku taimaka musu in suna buƙatar taimakon ku in babu ku basu wallahi ba za ku mutu da yunwa ba da saboda ka tambaya annabin Allah ma ya tambaya istaqama ahlaha amma ga amma yanzu ya ci gaba a bisa tsarin da yake umarnin da ya mana cewa kwamiti ya mana karkashin jagorancin shugabanni mu ba da lokaci sai a fara lancin din bayarwa amma jama'a a lura da kyau muna cikin waɗanda ba sa ganin dacewar in za ka yi aikin alheri za ka taimaki talakawa sai ka saka kyamara ka gaya wa duniya wannan yakan janyo riya kuma yakan janyo wulakantar da wanda za ka ba wa ɗin amma idan ya zanto a ciki akwai tabri'atan lizimma don barrantar da zimma wani abu ne wajibi kuma larura ce ta addini in ya zama yin hakan zai zama tabri'atan lizimma ko ihya'an lisha'air a nuna wa duniya don a zaburar da masu yi su tabbatar da ana yi to wannan akwai inda ya halatta akwai inda ya wajaba ma akwai inda ya kamata to ala dau'i wannan dalilin ya sa muna ganin babu laifi a fara bayarwa don duniya ta gani ta san cewa abinda mutane suke tarawa ga hanyar da ake bi wajen rabar da shi to kaji in ji daraktan da'awa shek mai idigami wala abokan lare ce allah ma ya faɗa ce in tubudu sadaqati fa ni'im mahi amma ce wa in tukfuwa wa tutu hal fuqara fa huwa khairul lakum Allah ya sa mu dace bismillah ma sha Allah barakallah ƴan uwa jama'ar musulmi Sheikh Dr. Abubakar Abdulsalam baban gwale kenan na rama Abdulrashid Sulaiman suka jagorance mu gabe da muka saurara Allah albarkaci rayuwa a kai tsaye kamar da aka saba wannan aiki alkhairi tun shekaru gashi kuma Allah subhanahu wataala ya kawo mu an yi shela an yi gayyata ga alkhairi ko jama'a sun shigo da kafar dama inda suka haraba da tasu gudunmuwa insha Allahu wannan aiki zai ci gaba da gudana daga abin da mutane ke bayawa kuma taimakon na zuwa ga su marayu la'akari da yadda kwanakin watan ramadana ke tafiya insha Allahu an tsara marayu wayanda za su zo su karbi wannan taimako wajerin jama'ar da muka tsara za su ba da wannan taimako gare su kai tsaye don haka za mu yi amfani da wannan dama duwanda muka gayyato muna addu'a Allah gafarta ma iyayensu Allah ji kansu ramshe su sun samu kansu ne a halin da Allah ya kaddara don haka yanzu za mu fara da ah, Hassan Usman sannan da Husaini Usman wanda zai ba da wannan kyauta shi ne wanda ke jagoranta mu tafsir a wannan wuri Sheikh Dr. Abubakar Abdulsalam Baban Gwale shi ne zai ba wayannan marayu abin da ya sauka wanda za a fara gabatar musu akwai Hassan Usman da Husaini Usman ina Hassan wanda Hassan Usman eh to ya biyo ci alaga ta malama sai a ba malam ko Allahu Akbar. To shi ne Hassan? To ina Husaini? Na'am. Insha Allah. To- To malam mun gode kware. Yanzu za mu gaci Alarama Abdulrashid Sulaiman. Na'am, to alaga ta malam. Shugaban kwamitin marayu Na'am.
ya ce a ƙara musu da dubu biyu na ɗonki. Insha Allah za a sada a gare su. A alarama Abdulrashid Suleiman Jega zai ba da gudunmuwa ga Saifullah Muhammad. Ina Saifullah Muhammad? To, masha Allah, barakallah. Za mu gaito alarama mun gode kwarai. Shugaban wannan kungiya zai mamalar Suleiman Robo zai ba da gudunmuwa ga Amina Muhammad. Aminatu Muhammad. Aminatu Muhammad. to masha Allah yanzu ba ka yi shugaban sa malamai Sheikh Imam Umar mai dama shagari shi ma shi ba da taimako ga Mariya Muhammad
ya sanarwa kowane marayu kwamitin marayu za a ba su dubu biyu na ɗunki Ina?
wanda aka ba Na?
ka faɗi wani Eh, na.
okay wanda aka ba eh duk wa'annan marayu da aka ba kwamitin marayu zai sadar da dubu biyu a gare su babu laihi jama'a su kara ga ayyuka alkhairi eh sakataren Sokoto South Local Government ashe yana ne ta kwashe lada ai kuma ban so shi ɗaya ya kwashe ba duk abin da ya baya haddani ciki eh garabon lada na a to shiga masa malamai ya kara da nashi eh Allah ya albarkaci ra ko na marayuna to malamin gode kwarai a insha Allah yanzu a za mu gayyato shek abakala da mai idigami a shugaban kwamitin maza masu da abakar shehu wurinu shi ne zai ci gaba da raba kyautuka a an ba sai mariya muhammad mariya muhammad tana nan? eh ga ta nan tafi daga mariya muhammad sai nusaiba muhammad mariya muhammad dai tukuna ita ce mariya muhammad eh nusaiba eh an kira ta mariya muhammad ce gabanta ina mariya take to to shi kenan masha Allah to ranka daɗe mun gode kwarai sai shaka bakala da mai digami sai ya zo ya ba mariya muhammad ina mariya take ko ba ta nan aba mu kai can ba aba mu kai can ba Eh, akwai maryam abubakar to ga maryam abubakar nan Yau, a ganin anas za mu kira eh anas ismail sawwa to ga nan honorable zai kara masha Allah barakallah da yanzu za mu kira farfesa mahmud argungu na energy research Sokoto State- a Sokoto Southern Amford university a sai sadiq umar ko sadiq umar sadiq umar yana nan ok to to masha Allah yanzu masha Allah za mu gayyato honorable mustapha abdullahi daga sokoto State uh, Sokoto State House of assembly ya ci gaba da raba kyautuka Mi- miqdaru muhammad miqdaru muhammad miqdaru muhammad ah to dan agaji da masha Allah barakallahu an gurin gum kenan to masha Allah Masha Allah, to honorable mun gode kwarai, insha Allah. To yanzu za mu kira Fansek Shehu Muhammad Dange da ci gaba da raba kyautuka. Shamsiya Muhammad. A wayannan bayan Allah su Fansek da su honorable marayu na gita gaba su kuma suna karawa da wani abu. Allah albarkaci rayuwa. Na'am. to mun gode kwarai ranka daɗe yanzu za mu gaici sakatare na sokoto south local gamman alhaji ibrahim Ka- a'a eh alhaji balaba dau eh na'am allah ya saka da alkhairi tun kafin ya taso ki ta sada tashi gudunmuwa ga marayu eh maryam muhammad maryam muhammad na'am to mun gode kwarai sai alhaji aminu sahabi gwadabawa wanda zai zo cigaba da kyautuka eh wanda dalibi umar khairi Eh? Ai. To. ga sako shugaban tsatsa kai Ahmad shugaba ya ce sadar da sako masha Allah tsaya tsaya a ni aka ban ba to gashi shugaban kungiya ce a sadar da wai a to masha Allah a masha Allah رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله مالك بسم الله تفضل ألغا تعالى بسم الله بسم الله إيه بالله بسم الله أزوء يعني يا الله كبام ولا رسى الله كسام تكامل على إيماني يا الله دون جرمان ذاتي كم يتركي من أتوصي بسونا أنك دريبا عليه ya Allah muna tausi da suna ka ta sayan da tara Allah don isa maka al'adimul azamun akbar a jalla ya rabbal alami Allah don girman za ta yi kame tsarki ibadan mu da wadda muke yi yanzu da wadda atta ya Allah ka karɓar mana ya Allah ka sa mu cewa mana da imani waɗanga bayan Allah da wannan ƙungiya mai daraja mai albarka mujahida mai yi don Allah ta yi don Allah ta bari don Allah ya Allah ka ƙara ƙarfafa al'ummarta da kuma shugabanninta ya Allah ka sa mu yi don Allah mu bari don Allah ya Allah don girman zatin ka mai tsarki ka san bukatocinmu ya Allah ka san bukatocinmu ko da ban mu haɗi ba ya Allah Allah ka biya mana bukatocinmu gaba ɗaya waɗanda bayan Allah da ke jagorancinmu a karanta littafin a karatun littafinka da kuma hadisan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya Allah ka ba su lada Allah ka ba mu da saurare ya Allah ka sa mu cika mana imani kai mana kyauta an karshe Allah ka sa mu cika mana imani Allah kai mana kyauta an karshe ya Allah shugabannin da ka ba mu dan girman zatin ka mai tsarki ya Allah dan isa maka azimul azam Allah ya Allah ka taimake shi da ka taimake su da yan adalci domin su huta mu huta ya rabbal alamin Allah dan girman zatin ka mai tsarki ya Allah ka karbi rayukan mu bisa ga kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah bayan gana ka waɗanda ka hore taimakon waɗanga marayun ya Allah ƙara hore masu Allah ka ba su lada ya Allah waɗanga da an ka naɗa domin hidimin marayu ya Allah don girman zatin ka mai tsarki Allah ƙarfafa mu gaba ɗai ya Allah ƙarfafa mu gaba ɗai ya Allah mawadatan mu Allah ka ƙara juyo zukatansu domin taimakon marayu ya Allah ka san wata rahama ta babba zuwa gare ka ya Allah gwamnatin mu ya Allah gwamnatin mu gaba ɗaya ya Allah da wannan ƙungiyar ta zo da wan- assasa wannan aikin na taimakon marayu ita ko gwamnati ta ɗoka ya Allah gaba ɗaya Allah ka ƙara falala Allah ka ƙara girma Allah ka ƙara horewa don girman zatin ka mai tsarki ya Allah maƙiyan mu Allah ka san su Allah Allah ka san maƙiyan maƙiyan addini ya Allah ya Allah kai mana maganin su Allah ka kare mu Allah ka kare mu daga gare su ya Allah ka kare mu daga maƙiyan mu da azzalumai ya Allah da munafukai da fasikai Allah ka sa mu cikin bayan ka nagartattu Allah ka sa mu cikin bayan ka salihai Allah ka sa mu cikin bayan ka masu kadai ka ka da ibada Allah ka sa mu cikin bayan ka nagartattu masu imani salihai masu yi don Allah su bari don Allah don geman zatin ka mai tsarki bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين